الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد yan uwa masu kallon mu da sauraronmu mu ne muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraronmu a yau muna uku ga watan rajab shekara ta 1443 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan biyu shekara ta 2022 'yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a kowace ranar juma'a a daidai wannan lokaci karfe tara na safe muna haɗuwa tare da mu da ku da babban malaminmu a sheik abdulmalik a cikin wannan babban talabijin da rediyo na bonfere a babban birnin yamai jamhuriyar nijar ba don komai ba sai don fa'idattuwa a cikin wa'yansu mustalahat da malam yake tattauna mana su idan ba mance ba a satuttuka da suka gabata malam ya tattauna mana akan mustalah na التأثير والتأثر مني wato zama na ɗaya an yi na biyu an yi na uku an yi na hudu a yau bi iznillahi ta'ala za a yi zama na biyar a cikin wannan mustalah na ta'asir wa ta'assur ba mu sani ba a yau malam yana iya karkare ko kuma abin ba zai karkaru ba ba zai kare ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yau malam jagoranci a cikin duk abin da zai gaya mana ya masa tawfiqi akramaka Allah bismillah a'udhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan kuma muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa ga manzon tsira annabin rahama annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da alayensa gaba daya da sahabbansa da kuma alayensa waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suka bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka kamar yadda muka sani duka karfe tara na safe zuwa karfe goma muna gabatar da karatu a gidan rediyo da tv na bonfere da ke nan garin niyame niger wanda kuma idan ba lokacin hutu ba tun da akwai lokacin da muke tafiya hutu insha Allah ta'ala shekara ta fara ban kwana da mu kenan kamar bai wuce zama biyar da suke muna saura ko abin da ya kama da haka muna fatan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin ayyukan mu gaba daya a yau maudu'in da zamu tattauna a kansa wato yana iya zamantowa maudu'i ne mustaqil ko kuma maudu'i ne zamanto tabi' in mun ce tabi' ma'ana ana iya a hada shi da maudu'an da suka gabata shi zamanto at-ta'thiru wat-ta'athur an gane ko ko kuma a'a ya zamanto maudu'i ne mustaqil idan muka ga dama ma'ana kenan sai ya zamanto maudu'i ne mai zaman kansa shine mustaqil an gane ko to maudu'in mu na yau muna iya cewa ta'thiru al-masadiri wal wasa'ili wal ahdafi an gane ko yawwa yana da alaka da shi ko kuma mu ce al-masadiru wal wasa'ilu wal ahdafu idan muka ga dama kina haka zai kasance amma mu dauke shi tabe tunda yan uwa sun bi darasi na 1 da na 2 da na 3 da na 4 to wannan shine maudu'in da zamu tattauna akan sa insha Allah ta'ala muna tunanin a yanzu dai tunda za a kasa shi ne gida biyu kashi na farko shi ya kamata mu yi a yau a yau wanga maudu'in zamu kasa shi ne gida uku an gane ko kaso na farko shine bayan ta'arifin eh, waɗannan kalmomin da za a yi bayani shine abu na farko ba da shi ba ciki in kuma mun haɗa har da shi hudu kenan na farko za mu yi bayanin ta'asir wa ta'assur na al-masadir da al-ahdaf da al-wasa'il eh, cikin al'amarin abin da ya shafi wato at-ta'lim da at-ta'allum da kuma al-ulum in an ce at-ta'allum shine neman eh, koyon sani ko kuma ma da za mu fara da an-ni'am an-ni'amu wato al-arba'a akwai ni'imomi guda hudu da Allah yake ba dan adam waɗanda suna tasiri kwarai game da eh, tafiyar al'amuransa eh, kuma yayi tasiri ga waɗansu sannan kuma sai mu zo zuwa ga at-ta'lim wa ta'allum an gane ko da kuma wato al-ulum Eh, sannan kuma mas'ala ta uku shine maudu'in mu zai tattauna akan wato al-wadha'if ko al-hiraf al-hukumiyya wa ghayriha wa alaqatuha bi eh, al-masadir wal wasa'il wal ahdaf insha Allah rabbul alamin to kafin mu shiga cikin maudu'in mu ga dangane mun yi alƙawali ga ƴan uwa ga waɗanda suka bi mu satin da gabata zamu kawo eh, qilan eh, alaqatu mawdu'i at-ta'thir wa at-ta'athur bit-ta'allum ta fuskar wato karatu da karantarwa idan muka duba alkur'ani mai girma yana nuna mana cewa dabba tana iya ɗaukar karatu ga ɗan adam sannan ɗan adam yana iya ɗaukar karatu gami ga dabba an gane ko sannan abokantaka ɗan adam da dabba tana ma dabba tasiri kuma tana ma ɗan adam tasiri an gane ko misali idan muka duba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida karnuka ana iya ba su karatu ko dabbobi saboda su yi farauta yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah ka gani Allah ya ce su waɗannan dabbobi al-jawarih wato jam'i ne al-jariha dabba mai zuwa ta yi farauta ba karnuka ɗaya ake nufi ba a'a hadda akwai tsuntsaye waɗanda suna wannan aikin an gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ce tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah kuna sanar da su daga cikin abin da Allah ya sanar da ku kina kaga ashe wannan ya nuna ashe dabba ana iya bata karatu ba turawa ne suka gano cewa ba ana iya yi ma ana iya ba kare karatu ya je ya farauta ko ya je ya zan dan sanda har yana shinshina akwai bam ga wuri ko babu koko ya je ya kamo wani mutum saboda ya sauka ka kamo shi ko abin da ya kama da haka tuntuna akwai shi a cikin tun tukun akwai cikin alkur'ani amma la'asafin shadidin musulmi sai su yi bacci sai tura sun kirkiro sai mu ce ai abu yana cikin alkur'ani to yana cikin alkur'ani bai samu mu yi aiki da shi ba kaga abin nan kenan na biyu eh, karatu alkur'ani ya nuna dabba tana iya ba dan adam karatu idan muka duba cikin kissa ta dan annabi adam ɗaya da ya kashe ɗaya ƴaƴan annabi adam guda biyu Allah ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi Allah ya turo ghuraban wadan sun ce ghuraban guda biyu ne wasu sun ce ghuraban amma da lafazin alkur'ani ghuraban guda yake nufi sai dai ta wata fuska ana iya dauka annakiratu litanwi'i nakira ce tana nufin nau'i tunda ghuraban yana iya zamantowa jinsi na ghuraba ake nufi sai zamanto kenan yana iya dauka fiye da daya yabhathu fil ard yana tono a cikin ƙasa liyuri yahu kaifa yuwari sau ata akhi an gane ko in mun ce cikin ƙasa ba nufin can cikin ƙasa ne yake ba a saman ƙasa yake yi tunda fitar nufin ciki amma ana iya ɗaukar ta bi ma'ana ala kamar da yace wala usallibannakum fi juzu'in nakhli fir'aun yace ma masu sihiri zai tsige su fi juzu'in nakhli a cikin itacen dabino an gane ko amma yana nufin a saman itacen dabino domin ba a can cikina za a abin nan nasu ba duk da yake waɗansu sun ce a fiɗin da tana ɗaukar ciki ma'ana zai musu irin tsigiyar da ba a taɓa yin ta baya kwakware waɗannan itacen sannan ya saka su a ciki magana ce ta malamai akwai sabani akan ta almuhimmu dai liyuri ya hukai fa yuwari sau ata akhi dan ya nuna masa yadda zai turbuɗe dan uwansa ashe wannan ya nuna cewa dan adam yana ɗaukar ilimi daga dabba to sannan alaƙatu ta'asiri wa ta'asiri bi suhba kamar da abokantaka wanda misali a cikin suratul al-kahf Allah ya kawo labarin ashabul kahf yake cewa wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasi an gane ko da an ka ce wa kalbuhum karayin su waɗannan ashabul kafi basitun dhira'ihi ya shimfida dhira'ihi wato za a ce hannayensa ko kuma ce abin da hannayensa da asalin azira ana iya cewa hannu amma kamar kafafuwansa na gaba kenan idan za mu fassara su don mutane su fahimta bil wasid al wasid ita ce kofa an gane ko domin sun ce shine albab an gane ko bil wasid shine albab wasu sun ce wato alfina alfina'u ba alfana'u ba alfana'u karewa alfina'u kuma yana nufin farfajiya kenan wasu na nufin ya a farfajiya amma zancen da malamai suka fi eh, rinjaye suwa shine akan kofa an gane ko kuma wasu sun ci babu laifi akan kofa tun da ta- fa- kofa tana da dan fili kenan su sun kai jam'i bainal aqwal domin Allah ya ce alaihim narun mu'sada kaga al mu'sada wanda an kulli kofofinta wal iyadu billah Allah kai mu nasari to nan basitun zira'aihi sai an ka ce basitun zira'aihi sai aka kawo ismul fa'il kuma yayi aiki cikin eh, maf'ulinsa amma alhali kuma ba ba silatu albani bai da mausul ba silatu albani shi kuma malaman nawa suna cewa in dai ismul mausul ba silatu albani baya aiki a cikin maf'ulinsa kai tsaye ina fata an fahimci ni to sai malamai suka bada amsa an gane ko in ka diba cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na sheikh al-allama muhammad al-amin al-shaqiqi yake cewa saboda hikaya ne labari ne ake bayarwa kenan idan zaman to hikaya ake basu wa ya'malu fihi kamar misali kaga kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasila ana bada labarin kare su ne ya shimfida wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa zai yi a gaba amma labari ake bayarwa ko baka ba wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fitar da abinda kuke boyewa kaga labari ake bayarwa shi yasa yayi aiki a cikin sa don haka idan ka ga wani abu ka ta ka'ida cikin alkur'ani ta saba malarabci ka bincika kai a sanin ka daban tana yiwa akwai wata hikima wadda baka san da ita ba wallahu ta'ala alam to anan abin da muke son mu ce basitun zira'ihi bil wasid duk da akwai qira'a eh, shadha wa kali'uhum mai tsaron su ko wa kalibuhum mai tsaron su tunda asilin kalima ta alkalbu galibi tana nufin daure abu to tsaro yana daga cikin kamar daurewa ko da ce ma'anawiyya to duka kira'o'in ba su karo da juna ba tunda kare asilin sa yana tsaro ne kali uhum mai tsaron su ne ina fata an fahimci daga alkala'u alkala'atu shine alhifzu qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun yakla'ukum wa yake tsaron ku ina fata an fahimci ne kalibuhum kuma kamar mai daure su kenan kuma shi ma tana iya daukar ma'anan mai tsari su wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta karshe eh, wadda ya kamata mu kawo cikin istidraki tunda mun yi alkawari shine na faɗi wata magana a karatun da ya gabata lokacin da muka yi bayani kan ya kamata a ce kafin a yi unguwa ya kamata a ce an ba kowace ministry dama ta fitar da abin da ya dace da ita ma'ana ya kamata a ce an fitar da wurin gidan likita an fitar da wurin makaranta an fitar da kaza an fitar da kaza to sai nake cewa tunda mutanen da za su rayuwa a wannan wurin ba mala'iku bane to wani bai iya gane me dalilin da yasa nace ba mala'iku bane ko ba haka nan bane sai ya sa tsamanin me alaka wannan da wannan ko ba haka ba a abinda ake son a ce dan adam ya bambanta da mala'iki ta fuskar bukatoci na rayuwa al'awaridul bashariyya dan adam yana bukatar wurin kashi mala'iki bai bukatar wurin kashi shi yasa a yi gida babu wurin kashi kaga ai- akwai matsala makaranta a yi ta babu wurin kashi toilet kaga akwai matsala a yi makaranta babu wurin shan ruwa akwai matsala babu gidan likita misali a unguwa akwai matsala to tun da ce su ba mala'iku bane ma'ana ya kamata duk unguwa ta zama tana da irin waɗannan abubuwa waɗanda ɗan adam yake bukata shi ne ke nufin su ba mala'iku bane na fata an fahimce ni domin wani ba zai fahimta me nake son na ce ba eh wallahu ta'ala a'lam to malam sai mawdu'in mu na yau wanda muka zo kan wato al- ta'thirul eh, al-masadir wal wasa'il eh, wal ahdaf wat ta'thuru eh, biha in mun ka ce almasadir tasiri dai mun yi bayanin kalma ta tasiri yin tasiri ko ba haka ba Eh, influence ko influence ko ba haka ba yin tasiri ko kai tasiri ga wani abu ko kai tasiri an gane ko wani abu ya yi maka tasiri an gane ko kai tasiri akan wani mutum ko wani mutum ya maka tasiri tunda fuska ce guda hudu to duka wannan dai gaba da suka saurari karatu sun eh, ji ta'rifin wannan kalma ba sai mun tsawaita lokaci akan shi ba amma kalmomin da as-sababbi shine al-masadir المصادر كلمة تتا المصدر المصدر إيه أنت المصدر شيني توشن أبو أصلنسا دقا صدارة يا فتو amma sai mun yi hattara wannan kalima tana da ma'anoni wanda lokacin ba su ne muka sani ba domin in an ce sadara da yaren larabci wani lokaci ana nufin wato ya fito ko ya samu asali ko ya samu tushe an gane ko daga wani abu amma wani lokaci ana cewa sadara shi wancan sadara yasduru ne amma akwai sadara yasdiru
بالكسرة bil kasri to shi wannan yana nufin wato dawuda an gane ko dawuwa da dabbobi shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul qasas annabi Musa qa- qala ma khatbukuma qala ta la nasqi hatta yasdira ar-ri'a hatta yasdira ar-ri'a hamma su wato dabbobi su dawo da dabbobin su gida kidan mu ba za mu iya share ba sai sun dawo tunda ba su taimaka muna ina fata an fahimce ni sannan akwai wa- wa- wannan eh, qira'a ce ta imam eh, abu amr ibn al-ala da kuma qira'a ta wato abin nan eh, abu ja'far da kuma qira'a ta ibn amir su karanta yasdirar ri'a akwai qira'a hatta yusdirar ri'a an gane ko shi ko yusdirar ri'a daga asdara ne shi ko an kara mishi alhamza yana nufin har sai in sun janye dabbobin su yasrifuna mawashihim kenan sai in sun shanye sun janye su kenan sai zama to wani lokaci ba su da damar da za su shayar da dabbobin su sai in sun janye dabbobin su wani lokacin kuma a'a sai ma in sun yi hakuri sun tafi saboda wani lokacin wani tana yiwa bai ma son a amfana da abin da yake amfanuwa da shi ina fata an fahimce ni ma'ana dai su suna da rauni to kaga kenan wagga kalma tana iya ɗaukar wani lokacin eh, tana da alaƙa ne da kiwon dabbobi ba waccan bace amma sadara yasduru daban sadara yasdiru daban yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan to almasadir dai yana nufin tushen abubuwa su ne ake kira source wani lokaci kuma ana kiran su reference ta fuskar ilimi daga inda abu ya samu tushe lai source kenan ina fata an fahimce ni to sannan kuma abu na biyu sai alwasa'il alwasa'il jam'i ne na alwasila mun yi bayani shi alwasila da sadun da sinun duk da yake wani lokaci sun ce tana zuwa da sadun ma eh, sinun da sadun suna wakiltar juna amma ba a kowane lokaci ba a larabci amma galibi eh, wasila da wasila suna nufin duka ɗaya ne ko kuma ana batar nisa Na'am.
ita ce hanyar da za a bi don cimma wani buri na'am shine suke kira means da english m-e-a-n-s ko kuma wato ways w-a-y-s da faransanci ana kin shi le moyen les moyens hanyoyi to sai abu na ƙarshe na uku shine al-ahdaf al-ahdaf al-ahdaf ana kiran su les buts da faransanci les buts in an ce but shine burace burace ko guri ko niyya ko manufa an gane ko wanda ana kiran shi da english targets na'am target in an ce target shine manufa sibil abinda an ka dosa to waɗannan abubuwa guda uku suna da tasiri akan ɗan adam kuma ɗan adam yana tasirantuwa da su na'am ina fata an fahimce ni to shi yasa nake son sai mu kasa wannan maudu'i gida uku a yau sati wanda zai zo kuma sai a ƙarasa shi game da abin da ya shafi abin nan nan a yau za mu tattauna akan ni'imomi guda hudu ni'imomi guda hudu an ni'amul arba'a ni'ima guda hudu na'am sannan kuma sai mu tattauna akan qadiyatu ta'lim wa ta'allum an gane ko wal ulum sannan kuma sai qadiyya ta eh, karshe wanda za mu tattauna akan ta shine eh, al wadha'if an gane ko kenan wannan su ne nukta guda uku da za a tattauna akan su sai mu tai zuwa ga nuktocinmu na hudu guda hudu eh, na farko nuktoci guda hudu ni'imomi guda hudu ni'imomin Allah subhanahu wataala dai dabar suna da yawa mu iya lissafa su mun fahimci wannan da kyau misali kaga Allah subhanahu wataala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuna son ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya lissafa su ba duk da yake nan ni'ima ya zo mufrad domin ni'matallahi ya ce ni'ma Allah to ni'ma Allah kuma eh, kaga ba eh, eh, nan ne ce ni'matallahi dalibi ilmi zai zo ya fassara cewa ni'ima Allah a'a ni'imomin Allah domin ni'ima Allah ba ɗaya bace dalili kuma ce la tuhsuha qarina ce domin akwai qarina lafziyya da haliyya kaga nan qarina ce lafziyya la tuhsuha ba za ku iya lissafawa ba sannan na kira ne an yi idafa shi an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i to kaga la tuhsuha yake nuna cewa ba guda ake nufi ba domin in an ce ba za ku iya lissafa ni'ima ɗaya ba to ai in ka ce ɗaya ka lissafa wasu malamai sun tafi cewa a'a gudan ma ake nufi an gane ko saboda kowace ni'ima tana kumshe da ni'imomi a karkashin ta ba za mu iya lissafa su ba akwai wannan ra'ayi ina fata ana fahimta ta almuhim tun da yanzu misali idan muka dibi ni'imar ruwa ni'ima ce guda amma arbin da ruwa yake tattare da shi na alkhairi duniya ba wanda ya isa lissafa shi to kaga waɗansu sun tafi akan wannan fassara dan mu fahimci fassarar da kyau to almuhimmu kuma akwai qarina haliya halin da muke ciki bayan lafziya yana nuna mana wa mu lissafa ni'imomin Allah gaskiya domin idan muka ce mu lissafa su ta lis- ta fuskar halin da muke ciki sai mu riba mu ga sun kewaye mu ta ko ina sai dai mu gode ma Allah jumlatan la tafsilan mu ce Allah mun gode ma ni'imominka duka da kai yi muna amma ba za mu iya ɗauka su ɗaya bayan ɗaya ba mu kididdige su mu lissafe su shi yasa Imam Sa'di a cikin tafsirin sa da yazo a karkashin wannan aya yace to idan ba za mu iya lissafa ni'imomin Allah ba balantana ma mu ce mu gode ma Allah akan su domin abinda ba za ka iya lissafa shi ba to ya zancen kuma ya zancen ma tun da kai ka kasa lissafa shi to ina zancen godewa godiya da za ka zauna tsawon rayuwarka har ka ƙare rayuwarka ba za ka iya lissafa su ba to yaushe kuma za ka samun damar da ma za ka gode ma Allah akan su shi ya- Aha.
shi ka gama lissafa sannan balle ka tai ab- ab- ab- abin nan ka ka tai zuwa ga godiya Eh, in ban manta ba suna cewa Imam Shafi'i a cikin Ar-Risala yake kawo wata magana yake cewa dukkan ni'ima Allah to tana buƙatar godiya kuma dukkan godiya tana buƙatar godiya misali idan Allah ya baka abinci ka ci sai ka gode ma Allah to wannan godiyar da ka yi ma Allah tana buƙatar ka gode ma Allah don mi don dama ce ya baka wadda bai ba da yawa daga cikin bayi ba to in ka yi wannan kuma ita ma tana buƙatar wata wato kullu shukrin yastalzimu shukran akhar kowace godiya tana buƙatar wata godiya shi yasa abin bai da iyaka gaskiya sai mu taɓa kuma fagen balaga ta alƙur'ani wannan aya tana da ƴan uwa na a cikin suratul nahl wato ta fuskar har da alqur'ani ta fuskar balaga ta alqur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim aya ta farko tana cikin suratu ibrahim aya ta biyu tana cikin suratul nahl to me yasa duka ga su ayoyin farkon su ɗaya ne ƙarshen su ya bambanta balaga ta alqur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar nan ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim ya anka anka bambanta albalaga alqur'aniyya balaga ta alqur'ani ta kowane fage ina fata an fice ni to su suka yi bayani kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadil samar ra'i yake cewa dalilin da yasa aka bambanta na an gane ko shine ita maudu'in sura an ka kalla maudu'in suratu ibrahim yana bayani ne kan yadda kafirai sun ka kafirce ma ni'imomin Allah an gane ko domin an faɗi ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala inda kafirai sun ka kafirce musu misali alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz sannan kuma akai zancen shirkar da suka yi da Allah suka kafirce mu ni'imomin sa wa ja'alu lillahi andadan li yudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu kaga nan ana zancin ni'umin da Allah yi aka yi zancen kafirci ma ni'umin Allah da sun kai alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar to kaga tun da ai zancen kafirce ma ni'imomi to sai aka yi zancen cewa innal insana la zalumun kaffar dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci ne illa man rahim Allah Allah ya fitar da mu mai yawan butulci da kafirci mu ubangiji kuma mai yawan butulci ga mutane to a cikin suratu nahl kuma sai ce inna Allah la ghafurur rahim bai ce innal insana la zalumun kaffar ba saboda suratu nahl ta ginu ne mawdu'in ta akan jeru ni'imomin Allah shine galibin abin da take tattauna akan shi duk da yake za a zance sun bijire ma ni'imomin Allah amma ba a cika yawan kawo sun bijire din ba sai ana yawan kawo ni'imomin Allah subhanahu wataala ina fatan ana fahimta ta ma'ana ni'imomin Allah ne ake ji ruwa an gane ko wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi an gane ko kuma akwai wa tara al-fulka fihi mawakhira malaman har da alqur'ani suke cewa mawakhirin fi fatirin tastakhira kalima ta mawakhir cikin suratu fatir tastakhira ita ke zuwa ƙarshe kenan cikin suratu fatir sai ka ce fihi mawakhira mafhumuhu mawakhirin fi nahlin fi fi nahlin ko ko fi nahli ta taqaddama a cikin suratul nahl sai ta gabata kenan mawakhir fihi a cikin suratul nahl ka'ida ce tare da alqur'ani sai ka fahimci wadannan alqawaid to ala ayyati hal wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim kaga shi sa an ka canza siyakin an ka kawo nan Allah mai gafara ne mai jin kai ne saboda ana zancen jiru ni'imomin shi an ka hankalta ba mun fahimci wannan da kyau ko dan haka balaga ta alqur'ani jalibi ne mai fadi kwarai da gaske wallahu ta'ala eh, a'lam to kaga dai ta har da alqur'ani mun samu fa'ida ta fuskar kuma balaga ta alqur'ani mun samu fa'ida shi yasa wasu suke- wasu malamai suke kiran suratul nahl suratul ni'am sura ta ni'imomi eh, sura ne ijtihadi ka san surori suna da suna tauqifi wanda an same shi cikin nassi ko daga salaf sahabbai ko kuma suna ijtihadi wanda malamai sun kalli wata fuska ne ko wani abu sai suka sanya wannan sura ina fata ana fahimta ta kadiba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama suna kawo wannan ga asma tawqifiyya ga asma ijtihadiyya wallahu ta'ala a'lam wata kuma sura suka suke bata da ma abin nan ala ayyati hal bincike ne mai yawa ba za mu iya tsaya ba tun da lokacin mu yana da yawa kuma ba maudu'in mu bane to yanzu anan mun zo zancen ni'imomin Allah ba za a iya lissafa su ba ina fata ana fahimta ta ba za a iya lissafa su ba kaga wannan yake nuna cewa misali wanda zai zo su tafsirin alqur'ani a cikin suratul baqara misali nake so in kawo a gurguje Allah yana cewa bani isra'ila ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya ku bani isra'ila ku tuna ni'imar da nayi a gare ku to wani yanzu sai ce ni'ima alhali ni'imomi ake nufi domin mufradi ne wanda an kai idafa zuwa ga mi zuwa ga ma'arifa domin domiri ai ma'arifa ne ya koma mi ya koma jam'i don haka ba za ka fassara shi da ni'ima guda ba a'a ni'imomi da dama Allah ya yi musu ina fata an fahimci kuma in ka dibi ayoyin da za su fassara maka wannan suna da yawa daga cikin ni'imomin kaga ni'imomin Allah ba ba wanda ya lissafa su ba bani Isra'ila ɗaya ba duk dan adam ko duk halitta ba za ta iya lissafa ni'imomin Allah gare ta ba kuma duk ni'ima daga wajen Allah take ba daga wajen wani ba sai dai Allah ya sanya wani ya zama to wasila ko wata halitta ko abin nan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah an gane ko to kaga daga cikin ni'imomin da Allah ya musu Allah ya tsiratar da su daga fir'auna wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab daga ciki tsage teku da aka yi wannan suka fita suka tsira wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun dun ni'ima ce aka yi musu daga ciki an ba annabi Musa littafi wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun daga ciki an karbi tuban su وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم كاغا الله يكرب توبان سودان الله يتي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون daga ciki an sanya girgije ya musu inuwa wa dhallalna alaikum alghamama wa anzalna alaikum almanna wassalwa daga ciki abin nan sun nemi a shahid da su an shahid da su wa idh istasqa musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka alhajar fanfajarat minhu 12 ayna ga sunan ni'mumina Allah subhanahu wataala ya musu ta haka zaka fahimta tafsirin alqur'ani mai girma misali kuma irin wannan yazo a cikin suratul baqara har yanzu wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aufu bi ahdi ku cika da alƙawali na to kaga nan ba alƙawali guda ne Allah ya da su ba domin shi ma nan mufrad ne an yi idafa zuwa ga mi zuwa ga ma'rifa ya koma mi ya koma jam'i ba alƙawali guda bane alƙawulla ne Allah ya da su daga cikin su Allah subhanahu wataala ya faɗa abin nan abin nan walaqad akhadh walaqad akhadh walaqad akhadna mithaqa bani isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah walaqad akhadha Allah mithaqa bani isra'il afwan nabi shine laqad akhadna mithaqa bani isra'il a cikin suratul maida na dai da nabi walaqad akhadha Allah mithaqa bani isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum to kaga Allah ce na tare da su la in aqamtum salata wa ataytumuz zakata to alƙawalin alƙawalin da Allah ya ce su cika kenan wato la in aqamtumus salata kaga tsayar sallah wa ataytumuz zakata abada zakka wa amantum bi rusuli ku imani da manzannina kaga tauhidi kenan sai zaman to alwawu la tufidu tartib domin ba sai an ba wato an tsayar sallah na ba an ba da zakka aka imani da manzanni a sai an yi imani da manzanni sannan abin ga wato alwawu la tufidu tartib ko ba haka ba wato wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum kuka taimake su wa aqradtumullaha qardan hasana kuka ba Allah rance rance mai kyau ina fata ana fahimta ta kenan kaga nan ya nuna ga alƙawullan da Allah ya ce su yi ko wasu daga cikin su to kaga kuma ba su kadai bane Allah ya dauki alƙawli da dama da su wa aufu bi ahdi Allah ya dauki alƙawli da su wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun daga cikin alƙawlan wa iz akhadna mithaqa bani isra'il a wa iz akhadna mithaqakum لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون سنن وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون دقتكي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون باسو بحد آئنس بسك بيوباينسو أن أتونا القول لسو فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون بل ما ونا القول يا شافي الأمة ما وتبني آدم قبادايا domin an warrike alkawali na tauhidi kafin a zo ma duniya ko ba haka ba wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin ufi bi ahdikum ni ko sai in cika da alƙawalinku ma'ana zan cika alƙawulla na ba alƙawali guda ba domin ya ce la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana to ga alƙawullan Allah shi ku la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga Allah zai kankare musu zunubansu zai shigar da su aljanna bal ma idan suka cika wannan alƙawali albarkoki a nan duniya na sama da ƙasa wato za su game su ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم to kaga ashe wannan tafsiri ne na ayoyi wanda yana bukatar ka hankalta ma larabcin ka gane ko ka gane ka'idar sannan ka ce zuwa aiki in ba haka ba fa wata rana za a waiwayo ka dan al'amarin sai a hankali to ala ayyati hal wannan shine kenan to ni'imomi mun gane dukkan ni'imomi daga wajen Allah suke to ni'imomi manya na farko daga ciki idan muka fitar da ni'ima ta halitta da ni'ima ta musulunci waɗanda za mu zo mu yi bayani kan cikin maudu'i na gaba wanda zai zo insha Allah za a magana kan ni'ima ta musulunci da ilimi kuma to anan sai mu zo ko ni'ima ta farko da Allah ya kima dan adam daga cikin manya-manyan ni'imomi akwai mulki daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya kima dan adam akwai kuɗi daga cikin ni'imomin da Allah ya kima dan adam akwai ilimi ilimi ko na addini ko kuma ilimi na duniya ko ba haka ba to waɗannan ni'imomin guda biyu an gane ko suna tasiri ga dan adam sannan kuma dan adam yana tasirantuwa da su suna tasiri ga ɗan adam ɗan adam yana tasirantuwa da su kuma yana yin tasiri da su kenan waɗannan su ne abubuwa da ya kamata mu tattauna sai mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya da wacce za mu fara eh akarwa kallah da wacce za mu fara fara tun da tartib din su mulki da mulki an ka fara to bari mu ɗauko nema ta mulki mulki ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala amma makami ne wanda yake yana da silahun zu haddain inji larabawa makami ne mai baki biyu ko ya taimaka maka ko kuma ya hallaka ka ko ya taimake ka don ka samu aljanna ko ko ya hallaka ka to ya za mu fahimta wannan sai mu ɗauko mutum misali biyu na farko fir'auna yana da mulki ko bai da mulki annabi suleiman yana da mulki ko bai da mulki to madalla mulkin fir'auna na farko sai mu tambaya al-masdar alwasila alhadaf masdar ina fir'auna ya samu mulki ana samun mulki ne ta hanyoyi daban-daban ko baban kai mutu ya bar maka ko ka yi yaƙi ka rinjayi makiya ka zama mai mulki ko ka kwaci mulki ka yi juyin mulki ko ba haka ba ko kuma mutane su yadda da kai su ɗora ka ko a yi zaɓe ko ba haka ba a ada a dora ka ko a yi wasici a ce in an mutu wani ne zai zama shugaba waɗannan ina ganin hanyoyin da ake samun shugabanci to yanzu fir'auna cikin wanne yake fir'auna masarauta ce gadon mulki yayi alfara'ina tunda sun ce alfara'ina ne sunan su dai kenan to tunda fir'auna ya samu mulki to sai yanzu sai mu ga yaya alwasila wace hanya ce fir'auna biyo wajen gudanar da mulkinsa sa a gurguje ba sai mun bata lokaci ba fir'auna zalunci yayi ita ce hanyar da biyo gudanar da mulkin sa ya bambanta mutane ya zalunci wasu ya ci amana wasu karshe kuma fir'auna sai yayi iddi'a'in shi Allah ne ka gane ko babban zalunci tun da cikin tauhidi na inna shirka la zulmun azim ko ba haka ba yake cewa ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan kuma yace ana rabbukumul ala yaddi'a'in rububiyya shine ar-rabbu dan falma yayi iftiradin ma akwai rabbobi ka gane ko akwai alloli ubangijin ne to shine a oga kwata kwata al'a'la oga kwata kwata cikin alloli to kaga ashe duk ni'ima ta mulki hanyoyin da aka bi kaga na farko inda aka samu shi na biyu hanyoyin da aka bi wajen gudanar da shi to na uku kuma wanda zai biyo tunda mun ba da misalin fir'auna sai alhadaf alhadaf shine wace buri kake da shi burin fir'auna bisa ga mulki shine ba bakere a bayan ƙasa banna a bayan ƙasa tankwarar da masu rauni shi yasa Allah ce inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahliha shay'an yastad'ifu ta'ifatan minhum sannan kuma fir'auna yanzu mun samu ta'sir ya tasirantu shi ko to kuma asara fi ghairihi ya zan sanadi ya halaka al'umma sau da tabbishi domin Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin yayi wasa da hankalin mutane sa asalin istakhaffa ya dauki abubai da nauyi daga alkhafifuna ma'ana istighfaf ya dauki su ba komai ba fa ata'u ya waitar da hankalin su fa ata'u suka yi mishi da'a innahum kanu qauman fasiqin su mutane da fasikai ashe mai mulki zai iya yin tasiri ga mutane ya dora su ga hanyar da bata dace ba a ta jahannama na biyu annabi Sulaiman ina ya samu mulki annabi Sulaiman ya samu mulki ne ta fuskar shi ma ya gade shi daga babansa domin annabi Dawud ya kasance alkali ne shugaba amma ya roki Allah ya ce Allah shi bashi mulki kuma Allah ya bashi mulki tana yawan mulkin sa ya fi na babansa girma ko ba haka nan bane ba abin mamaki bane dalibi ya fi malamin sa ilimi ba abin mamaki bane da ya fi babansa kuɗi ko ba haka nan bane ba abin mamaki bane mulkin da ya fi na mahaifi faɗaɗa ba abin mamaki bane illa dai abin da ake so kada a rena wanda an ka samu gare shi ko ba haka nan bane to ala ayyati hal mulki annabi Suleiman hanyoyin da ya sashi ya sashi hanya ta gari domin ya sanya mutane cikin addinin musulunci in ka dauki suratul naml za ta baka labari gashi nan malikatu saba Balqis da ta Balqis da yake babu sunanta dai a cikin wani nasi wanda inganta ni dai wanda na gani cikin Isra'iliyat na suke kawo shi su ko tunda babu nasin da ya karyata ko gaskata sai mu kama bakin mu ko ba haka dan bane to kaga Balqis annabi Sulaiman yayi da awa kaga da aljannu da mutane duka yayi kokarin sa su cikin addini kuma ya sakhara su ne wajen mi wajen aikin Allah kaga annabi Sulaiman ya tasirantu da mulki domin mulki abu ne da in ka same shi zaka iya yin wasu ayyuka sannan kuma ya yi wasilar shi ta gabatar da mulkin shi shine ya sa halittu su bi ubangijinsu hadafkin shi wanda a burinsa kuma wanda yake son ya cimma kenan burinsa kuma al'ummarsa ta tasirantu da shi waɗanda ba su bijire mishi ba domin akwai waɗanda suka bijire mishi domin Allah ce wa mina shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik wa kunna lahum hafizin an gane ko daga cikin aljannu akwai waɗanda sun bi shi akwai waɗanda ba su bi shi ba amma dai wannan yana nuna cewa annabi Suleiman ya gudanar da mulkin shi na kwarai ashe ya tasirantu da mulki yayi aiki domin da bai da mulkin da ba zai iya aikin ba sannan yayi tasiri ga waɗansu sun aikata aiki na gari ya shiga da su cikin addinin musulunci ina ganin muka ba da wani misali ayya isa ko kaga sai ka dauki dukkan annabawa wanga kana yi misali akan su da sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka ba ga sirar duk wani mutum nagari sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam magabata da an suka yi jagoranci na musulunci nagari ga sunan dai ina fata an fahimci ga kuma mu ga in ka ɗauko tarihi tun daga suka ra'auna haka kawo yau duka shugabannin da an kai kana iya ɗauka karatu maudu'i na mai faɗi wannan mun bada usul aklam ne yanzu sai mu je nuktan mu ta gaba nukta ta gaba ita ce nukta ta kuɗi dukiya kuɗi abu ne wanda laraba suke cewa alfulus tughayyiru nufus kuɗi suna juya suna canza dan adam suna canza rayuka kidan ma'ana amma sai malamai suka ce hakika wannan magana ba gaskiya bace a'a al-mansibu wal malu ko ba haka ba wal ilmu la yughayyiru hal al insan wa inna ma yuzhiru al wa inna ma yuzhiru ahwalahu al makhfiya tabi'a shi ce dama dan adam in bai da mulki bai iya bayyana abin da yake so in bai da kuɗi bai iya zartar da abin da yake so in bai da ilimin addini bai iya zartar da banna bautar da mutane yayi iddiayan annabta ko uluhiyya tunda ba a yarda da ilimin sa ba in bai da ilimin duniya turawa da suke da ilimin duniya inda ba su da wannan ilimin suna zaluntar mu ba su da to me yasa suka bayyana wannan niyyar su Allah ya ba su wani iko don ya jarrabe su mu ma ya jarrabe mu gani zamu yi hakuri idan ya jarrabe mu in ya ba mu ni'ima mu gode ma Allah ko kokan azabu yi to anan sai mu zo zuwa ga kuɗi karuna Allah ya bashi kuɗi babban mai kuɗi ne sayyidina Uthman radiyallahu an Allah ya bashi dukiya to kaka kaga karuna kafirce ma Allah ya karshe ce inna ma utituhu ala ilmin indi wani ilimi na gare shi na da sani ko ko tun can dama na san Allah zai bani kuɗi ko ko a'a saboda wayona ne da dubara ta na san ministoci na san yan siyasa na san sarakai na san masu mulki na san ƙasa kaza ina da rezo da rezo na kasuwanci da kamfuna da kaza shi yasa ni kuɗi duk ya mance da Allah subhanahu wataala kamar da kafirai suka kafirce ma Allah duk ilimin da kafirai suka yi bincike ba su da asa Allah ciki ba geography sai kai ka zan professor amma babu Allah ga dai yadda ƙasa take amma waye ƙasar ba a tambayi haka history za ka yi karatu ka zan professor amma baka tambaya wa ya halicci dan adam din ilimin likitanci za ka yi karatun yadda jikin ɗan adam yake gudana ta kowace fuska amma ba a tambayi waye ɗan adam iya yi wannan tsarin ka ji wata magana za ka yi koyon yaren faransanci amma ba ka koyon ba ka tambayi waye halicci yaren da wanda suke yin yaren eh kaga gurgun tunani kenan ina fata an fahimce ni to anan karuna karshe dukiyarsa ta zan sanadiyar mi sanadiyar halakarsa domin na farko da ina dukiyar ya same ta wasu na ganin dukiyar karu da asalinta ta halafi ne domin mi domin Allah ya ce wa atainahu min al-kunuzi ma inda mafatihahu latanu bil usba atainahu mun bashi galibi kuma alqur'ani in yayi istikhdami galibi in ya kawo abu ya kanka danganta shi zuwa ga Allah to alkhairi na in kuma ba a kawo fa'ili ba galibi ana nuna abin ba na alkhairi bane kaga inda Allah subhanahu wata'ala yake zancen ahlul kitab sai ce alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati an gane ko kaga nan da yake suna karatun shi ne ko suna bibiyar shi tunda kalma ta tilawata na nufin wani bi aiki sai kawo ataina amma inda sun kai banna bai kawo shi sai ya ce mi sai ya ce wa innal ladhina wa innal ladhina abinna wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wadanda aka ba su littafi kaga bai ce da ba su littafi ba saboda nan banna ta ba su ka aikata wannan galibi qur'ani haka yake amfani da shi misali kaga Allah subhanahu wataala yake cewa thumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina mun gare da littafin mu amma inda an kai banna sai Allah ce wa innal ladhina urisul kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhum rib urisul kitaba an gare musu littafi kenan kaga ba aiki alƙwari sun kai abin gaba to galibi bai kawo isnadin fiɗi zuwa gare shi in ba wurin da yake wuri ne na gari ba wannan uslubi na alqur'ani kana iya bincike kan shi al'adatul qur'aniyya alkulliyatul qur'aniyya al'asalibul qur'aniyya ga sunan bincike ne malamai suna yin su da dama wallahu ta'ala a'lam to kaga dai karu da dai karshe dukiyarsa ta zan sanadiyya halakarsa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna allahu alaina la khasafa bina wayka annahu la yuflihu al-kafirun ba za mu samu damar da zamu kawo mas'aloli da dama a karshen wannan mas'ala ba saboda lokaci amma abin da ke so in ce anan akwai mas'ala guda biyu masu muhimmanci zuwa guda uku su ne zan ka a gurguje sai mu wuce shine abu na farko da yawa suna faɗin wata magana su ce ai ƙaru na ba a taɓa yin mai kuɗi irin shi ba kuma har duniya tashi ba za a yi mai kuɗi irin shi ba ko ba haka nan bane a'a wannan kuskure ne fassara ta saba ma alqur'ani domin Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a akwai wanda ya fi shi takkar dukiya dan haka wannan fassara a barta ba ni da na kwaɗi ba ƙur'ani na kwaɗi na biyu kuma wannan yake nuna talauci domin waɗansu na tsammanin talauci musiba ne kaji Allah ce qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun sun kace da an babu abinda an ka ba qaruna da Allah ya halakar da qaruna sai Allah ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa yaka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina da an halakar da shi suka ce in ba da Allah ya musu ni'ima ba da Allah ya halakar da su la khasafa bina ko la khusifa bina kira'u'i ne guda biyu to kaga la khusifa bina na'am wato suka ce da ba dan da Allah ya musu ni'ima ba wace ni'ima suke nufi da ba dan da Allah ya bar su talakawa da ya ba su dukiyar sa san sanadiyar halaka su ashe wani lokacin Allah na hana ma abu ya zama to alkhairi gare ka wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira na fata ana fahimta ta kaga an kori sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam da manzo daga makka sun je madina sun samu wuri mai kyau na fata ana fahimta ta ko ba haka nan bane sun samu alkhairi sun kyamaci fita yakin badar kuma Allah ya musu ya wuce ya mai zaman to shine alkhairi gare su ina fata ana fahimta ta ayoyi da misalai suna da dama wallahu ta'ala alam to almuhimmu dai me yasa menene burin karuna menene burin karuna dukiyarsa shine yayi baba kire ne kowa ba kowa ba shi yasa da Allah ƙari kissa sai ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ashe shi karu ne yana son ulu ne da dukiyarsa don shi yasa yake son yayi babakere ya walakantar da kowa ashe shi dukiyar ma dan ya walakantar da mutane ne da ita wala fasada sannan bai son banda akwai dan da dukiyar su abin suke son banda ne in sun samu kuɗi su gina gidan giya in sun samu kuɗi su ɗauki nauyin karuwai in sun samu kuɗi su ba ƴan daru dama su yi banda a cikin ƙasa in sun samu kuɗi su yi banda fasadan fil ard shi yasa da Allah ya jarrabi mutane sai ka iske waɗanda ke kokarin cewa Allah ya kawo sauki fa da za a tambaye su to kai yanzu wani aiki ne kai ma Allah da duke da ka samu can da bai son a faɗi yayi duk iskancin da kai ya ƙare sannan kuma wai yanzu ya shiga cikin tsanani yana jira Allah ya bashi kuɗi kuma ba makaranta ke son ya gina ba ba masallaci ke son ya gina ba ba taimakon addini ke son ya ba in Allah ya bashi kuɗi ya ci gaba da wannan tambada da shashanci da iskanci da ya saba bisa durin ƙasa to Allah ya ronkana shi rinka baka kuɗi don ɗaya kai iskanci ko tsaro ka shike yi Allah ya kyauta shi yasa malamai mutum ya ce ma mala amir roƙon Allah in samu kuɗi ka ce to sharadi wai in ka samu kuɗin nan waɗanda ka so na kwar- na halam ko na haram na halat ko na haram in yace na halaka ce to in ka samu miza kai da su ka gani miza kai da kuɗin in dai in yi ma roƙon Allah na ka samu kuɗi don ai ka ɗauki nauyin karuwai wallahi ban yi ma roƙon Allah don ga musiba na bala'i ta ka Allah shi ba kuɗin da za ka ɗauka nauyin karuwa daga budi wadda take biya maka bukatocinka wadda ka ga ganin kimarta da uwarka da ubanka da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam da malamai tun da shi in shi na samun kuɗi ma wannan karo tashi ta hiye mai eh, addini ta hiye mai malamai amma in bai da kuɗi sai gare shi masallaci ya riga yi liman in yana da kuɗi da an yi sallah sai ka ja ce malaman nan saboda ba su da aiki ba su da kuɗi sai suna mutane dogon sallah ba na ce malamai su rinka dogon sallah ba amma ko minti biyar aka yi sallah wanda an ka saba sai ce bai son ta amma in talauci ya fara bugun shi sai gare da tafsa a masallaci shi na bada kwas kwas kwas ci mallan don Allah harkar nan sai an taimaka sai ga yanzu ya ladabi ya hiso ma a yi doguwar sallah kuma shi bai hita da cikin masallaci don Allah ya san kowa to ala ayyati hal wannan ni'ima a ina ne aka sata kaga inda karu ya sanya dukiyar shi wajen al'uru fil ardi wal fasad abu na biyu sai ilimi ilimi na addini da ilimi na duniya ilimi eh, na uku afwan Eh, ilimi na addini da ili- ilimi na addini bari mu fara da shi na'am
abu na farko a ina mutum ya samu ilimin shi na addini domin wani jahili ne amma ya sa rigan malamai ba a san inda ya karatu ba shi ko hatta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an san malamin sa shine jibrilu Allah ya ce allamahu shadidul quwa to kai ka ce ka zan malami ba a san malaman ka ba akwai hatsari wannan ya nuna jahili kake to wani kawai rana guda za a ga ya tuma ya zan mallami daga nan sai ya zan wali daga nan ya tuma ya zan eh, annabi daga nan ya tuma ya zan Allah na biyu bayan an samu masdar ko ba haka ba na iliminka na biyu sai a san mi sai a san alwasila ina ka sa iliminka shin ka sa iliminka ne na addini don saboda addini ya ci gaba al'umma ta gane addini ko ko a'a kana son a baka girma ne a manta da Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam kai a baka girma wasila kenan na uku sai alhadaf menene burinka shin kana son ka tsira ne da iliminka duniya da lahira ko ko duniya ce kake nema da iliminka don Allah ya ba mu labarin waɗanda suka nemi duniya da ilimin su misali wannan malami na bani Isra'il duk dake malamai sun yi sabani sun ce a'a wasu mutane ne da suke samun ilimi zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu suka ce a wani malami na da ake kira Bil'amu dan Ba'ura duk dake nafsi bai tabbata cewa sunansa Bil'amu dan Ba'ura ba amma dai cikin Isra'iliyata ana kawo sunayen shi mutahide ko Bil'amun dai tunda ana zance ahlul kitabi na amma sun kawo mutum biyu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka ce su ake nufi ko ba haka ba amma ba sai mun kawo waɗannan mutanen biyu ko dai mu ce Bil'amu in ma sunan shi ya tabbata Bil'amu tunda babu nassin da ya karyata ko ya gaskata ko da shine kuma aya tana tabbatuwa akan kowa wanda ya aikata irin aiki na Bil'amu magana ta kare ko watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ka ba su labarin wanda wanda muka bashi ayoyin mu fansalakha minha sai fita Ya- kawai yadda wato maciji yake fita daga cikin salumcin sa fa atba'ahu ash-shaytan sai shaytan ya bi shi koko fa atba'ahu ash-shaytan sai shaytan wato abin da ya saya shi daga cikin mugoya bayan sa fa kana min al-ghawin sai ya zama daga cikin halakakku walau shi ina la rafa'nahu bi Allah ce da mun so da mun ɗaukaka shi la rafa'nahu da mun ɗaukaka shi wannan malamin bi hada waɗannan ayoyi na fata an fahimci ni. to ka gani ashe wannan malamin ina ya samu ilimi Allah ya bashi ilimi don Allah ce shi ya bashi ilimi sannan amma alwasila wace hanya bi da iliminsa ya mai da iliminsa ilimi ne neman duniya menene wato wasilar da ya bi shine ya samu duniya ba wai ya samu duniya da lahira ba domin ilimi ana samun duniya da lahira da shi na addini amma a kyautata niyya ko ba ka nan bane kuma ba dole bane sai ta haska ilimi Allah zai baka kuɗi malami na iya kasuwanci ya samu kuɗi malami na iya aikin gwamnati tsarkakakke ya samu kuɗi ina fata an fahimce ni in nace tsarkakakke domin aikin gwamnati ana iya samu wanda da hatsari a ɗauki malami a bashi shine mai kula da eh, abin nan yan kokowa a ce to mallam shine zai kula da yan kokowa ka kuka sai an yi an yi hatsari ko ba ka nan bane ko a ce an ba malami minista mai kula da mawaka a wannan bai yi ba amma a ce an ba malam mai kula da addini ya kula da addini in wannan aikin in ya kula da addini da kyau kaga abu ne mai kyau amma kuma kai zama ba suna ne kawai alwasila kenan ta inda ka sa ilimin ka al ahdaf menene burin ka ka tsira duniya da lahira ko ko ka tsira duniya ne kawai kaga su in ya so lahira can tuwo da za kasancewa ta kasance to kaga wannan ni'ima ta mulki ta ilimi kenan sai ni'ima ta hudu ni'ima ta ilimi na duniya turawa Allah ya ba su ilimi na duniya ina suka samu shi na farko kaga manya-manyan jami'o'i da sun ka karantar da turawa fiye da shekara 870 da musulmi sun kai mulki a turai can turai sun ka je sun ka ɗauki musul- i- ilimi ga mu- ga ga musulmi suka je ƙasar egypt suka nemi karatu kuma a ƙasar musulmi ko ba karamar tun da egypt ba ƙasar kafirai ba ce su fitagor da sun ka je can to sannan kuma kenan ilimin su da yaren larabci kuma an ka karantar da su kaga duk sun ɓoye wannan to abu na biyu wasila wace wasila sun ka bi wace hanya sun ka bi don gudanar da iliminsu kaga sai suka bi hanyoyi na gina jami'o'i suka canza yarurruka suka saka nasu to al'adaf menene burinsu burinsu shine duniya shine kaga su kashe wanda suke so a yanzu su mamaye kasar wanda suke so su ɗora shugaban kasar da suke so su sauke shugaban kasar da suke so su wulakantar da launin da suke so baki da fari su kirkiro makaman nukiliya su ce wani bai da izinin ya kirkiro kaga duk wanda adda su sai a bashi lafiya dan koriya ta arewa da su ba yadda za a yi da shi ina fata ana fahimta ta to kaga ashe ilimi a ina aka samu shi wata hanya aka bi don zartar da shi sannan kuma yanzu me ake bukata da shi turawa duniya ce suke bukata da ilimin su shi yasa suke tayin makamai na hallaka kasashe da mamaye su da tatsar arzikin su da wane ne da wane ne da wane ne da wane ne ina fata an fahimce ni abu na gaba sai mu zo zuwa ga wato at-ta'lim wa ta'allum game da abin da ya shafi aikin gwamnati da abin da ya shafi abin da ya shafi karatu haɗe su zamu yi saboda lokacin mu ya matso ba zamu iya samun warware su ba idan muka duba dai a takaice karatu karantarwa ko ba haka bane ilimi na duniya al-ulum tajridiyya ko mu ce ilimi na binciken duniya sai kuma al-wadha'if ayyuka waɗanda an na duniya na gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba al-masadir a ina aka koyi su misali kaga misali yanzu bari mu ɗauka mun ba da ilimi kamar abin da shafi siyasiyyar abin da shafi siyasa jagoranci ya ka samu mulkinka ya kake gudanar da shi menene burinka burinka shine al'umma ka ta ci gaba ko ko kai ka samu biyan bukatarka da turawa waɗanda sun ka ɗaure maka gindi shi ne a gabanka ka fahimce ni shi ita ce demokrasi a wajen turawa wanda maudu'i ne mai yawa na biyu abin da ya shafi ijtima'iyyar zamantakewa kana zama ne tare da mutane saboda ka amfane su ko ko saboda ka cutar da su iqtisadiyan tattalin arziki a ina aka samu arzikin da aka gina turai suwa da jinin wana aka gina su da wahalar wani suwa da suka je suka yi yaki don saboda turai ta zauna lafiya menene burin an gane ko turawa da zakuwa kasashen mu arzikin mu da suke bukata bidin suke bukata da shi iqtisadiyan kenan so idan muka zo tarihiyan wajen ilimin tarihi shin mu dan afirka da muke karatun tarihi wai tarihin mu yana ina kuma wato ina tushen tarihin mu yake sannan wace hanya za mu bi mu karanta tarihin mu menene burin mu na karatun tarihi zaka karanta ne don ka zan professor ka samu salary ko ko kana son ka karanta ne don ka iya ilimi ka koya ma yan Africa su san tarihi su san yadda ya kamata su fuskanci kalubalen kalubalen su ko ko dai ka karanta ne kawai da ka samu diploma an kai karshe ka zama da ka samu kuɗi ka ci ka ci da iyalanka ka mutu geographiya karatu ilimin geographiya ka karanta shi ne don ka zamanto mai bincike ka kawo sababbin abubuwa waɗanda su amfani ƙasarka ko ko dai son ɗaya ka karanta geography ka dan samu diploma ka haɗa cikin wani wani project ko project ka samu wani babban matsayi a cikin ministry ka rinka kwasa kuɗi ka ci abinci ka koshi ka gina gida ka sai mota ka yi aure ka mutu shine a burinka qada'iyyar da amniyyar qada'iyyar abin da ya shafi hukunci shin kana koyon ilimin shari'a ne duk da yake yanzu mun san irin matsalolin da ake fama da su shin kana koyon lauya ne da ilimin juju don ka kawo sauyi a cikin shari'a ta kasashen mu yadda za a samu sannu sannu a tsira daga waɗanda kafirai ko kana son kai ka zan dai babban mai shari'a ko lauya saboda ka kare ƙarya shine burinka na fata ana fahimta ta amniyan tsaro shin kana son ka zan jami'in tsaro ne don ka taimaki kasar ka taimaki al'ummar ka an gane ko kuma wace hanya ka bi haka zan wannan jami'in tsaro din ko ko a burin ka dai kai dai ka zan babba saboda kullun a rinka create problem wanda babu shi an gane ko saboda a rinka samun kuɗaɗe ko ko a rinka barin matsala da tun tana karama tana girma sai ta zan babba dan a fitar da makudan kuɗaɗe dan a je a so maka mai kai ka samu gidaje da motoci ka zamana tambaya ta ina fata arafin ta to kaga kowanne sai yayi maka shi tambaya a cikin kowanne fanni na aikinsa da kuma na iliminsa ina fata ana fahimta ta ma'ana abinda nake son in ce anan idan muka dubi at-ta'allum wa ta'lim karantarwa me yasa dan Afrika yake karatun ilimi na duniya duk ilimin da kake karatu ko wani fage sawa'an science ne shin kana karatu ne don saboda ka taimaki al'ummarka ko kuwa kana karatu ne don saboda ka iya aikin a baka dama shikenan sai ka rinka burinka ka tara abin duniya shi yasa kai ba ruwanka da tausayi da imani komai magani mai tsada ne kake kawowa komai kuma ba za ka sauƙaƙa ma mutane ba mini ne a burinka misali in likita kake kana da son dai kawai dai a baka matsayi ko ka zan ba aikacin gwamnati don ɗaya gwamnati ta baka babban matsayi ba aikin likita ya sha maka kai ba wannan tambaya ce me ya burin ka game da aikin ka taimakon al'umma ko kana iya taimaka turawa su kawo cututtuka a cikin ma kasashen mu saboda kai kana jami'in kiwon lafiya ina fata ana fahimta ta to wannan ayyuka duka da kake gani na likitanci da na wane ne duka suna da irin wannan master ya kai yi karatun ka iya karatun da kyau ko baka iya ba sannan kuma wace hanya ka bi wajen gudanar da aikin ka duka waɗannan abubuwa ana buƙatar su sai a ƙarshe alhiraf ayyukan da muke yi waɗanda ba na gwamnati ba saboda lokaci ya fara matsowa ina fata ana fahimta ta alhiraf duk wani aiki wanda ake yi ba wanda ba sai shafi mutanen gwamnati ba muna da mutumin da yake tukin mota ba gwamnati ke ma tukin mota ba direba ne muna da tela wanda tela ne yana aiki amma kuma ba gwamnati yake ma aiki ba tunda gwamnati ba tana da masu yi mata dinkin wasu abubuwa da take bukata misali to duk wani mutum wanda yake aiki a cikin ƙasa wai abin tambaya wa ya koya masa aiki in babu wanda ya koya masa ya ya koyi aikin kaka Allah ya bashi wannan mauhiba tunda waɗansu Allah ne ke basu sannan wace hanya ka bi wajen gudanar da aikinka na kafinta da na tukin mota a matsayinka na direba da na misali gyaran mota misali in kai gyaran mota ne kake yi wace hanya ka bi wajen gyara motocin shin kana gyarawa da kyau ko ko a'a za ka sa kayan da bayan kwana biyu za a kawo su ko ko za ka faɗi wani abu ya ɓaci amma ba shi ne ɓaci ba ko ko abu guda ya ɓaci za ka iya cewa a kawo guda biyar ko bakwai ko goma ko ko zaka ce abu ya ɓaci bai ɓaci ba saboda mi saboda ba kuɗi ko ko gyaran da za a yi cikin minti 30 zaka bar shi sai ya kai awa goma saboda a ƙara maka dukiya sannan menene burinka shin kana son ka kawo ci gaba ne cikin al'umma ko ko a kai dai abin da kake bukata dai kai dai ka samu kuɗi ka bar wannan aikin shi yasa da yawan masu karantarwa a ƙasashen mu ta islamiyya da ta gwamnati da ta wace ce babban abin da ke sa su karantarwa ba zan suna bukatar karantarwa ba ta kama musu dole ne an buga gabas yamma kudu da arewa sama da ƙasa kuɗi sun ki shigowa yanzu an kai halin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim an kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shikenan sai a fada can ya an ka zo sai a kama haka nan da aka yi yau ayi gobe ba ayi an tsara ba a tsara ba shi dai dai samu dai kuɗi su rinka shigo mushi wanda zai samu yana tunanin wata rana ya bar wannan aikin shi yasa baya tunanin yaushe ne zai gyara aikin ya fada da yayi kyau domin tela wanda aikin ya sha mai kai ba neman kuɗi ba ko da ya zan biloniya idan yana da wuri ɗai zai gina wuri na biyu idan yana da na biyu zai gina na uku yana son aikin ya faɗaɗa shi aikin yake so ba wai kawai kuɗin da yake bukata ba da yayi kuɗi shi ya bar ma yara ya ta kashe kama wata sana'a haka mai gyaran mota misali wanda aikin ya sha masa kai yana so idan yana da wannan gareji ya buɗe na biyu ya buɗe na uku ya kasa babbin kaya waɗanda za aiki da su ya faɗaɗa kamfanin nasa saboda aikin ya ci gaba aikin ya samu ɗaukaka a da ya samu kuɗi shi abin da yake so shi kenan ya gina gida ce ma yara to can kuku ta kanku in kun iya can in ba ku iya ba kowa shi ta kai shi yasa ayyukan afirka ba sa ci gaba ba ma samu saboda tasiri na mi na al'adaf wani shi bai dauki abin ba aiki ne wanda ya kamata a mutunta sana'ar da ta maida ta hanyar ta Allah ya sa ka samu kuɗi ka zan wani mutum abin koyi ka faɗaɗa ta ƴaƴan al'umma su koyi wannan aikin a samu cigaba aikin da kake yi na gwamnati kai kokari ka ga mi ka kawo na cigaban al'umma ba wai ya kai ka gina kanka ba kai kadai kai ta kanka to kaga wannan maudu'i na da faɗi cikin kowane fanni an ka dauka na rayuwa kuma an nuna mini lokaci ya matso tabbas lokacin mu ya matso insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu zo mu karasa wannan maudu'i akan abin da ya shafi al-ulum al-islamiyya wa da'watu ila Allah ta'ala kenan za mu zo ta'thiru al-masadir wal wasa'il wal ahdaf fil ulum ash-shar'iyya da kuma wa da'wati ila Allah ta'ala tanan za mu kai karshen wannan maudu'i sai mu dauko maudu'in da tana yawa shi zamantowa na ƙarshe a wannan shekara tun da abin da ya mura saura bai wuce in satuttuka na kusan wannan maudu ita na yayi tsawo ya kai karatu uku kuma daga nan wata na takwas in ya shigo karatu zai dakata sai in Allah ya sa akwai rayuwa in kuma an mutu shikenan sai kuma abin da hali yayi muna fatan Allah ya gafarta muna abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik masu kallonmu da sauraronmu alhamdulillah a nan lokaci ya yi a nan za mu dakata abinda malam ya faɗa mana na daidai Allah ya ba da lada wanda aka kuskure kuma Allah ya fi insha Allah ranar juma'a karfe tara na safe zuwa goma za a zuwa ɗora abinda ya yi saura ci gaba bi iznillahi ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina Rabbana atina fid dunya hasana wa الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته